بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا كافرين sun ci gaba da faɗin maganganu na ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam can baya sun ce a sabiru lawali na katabaha waɗansu hira ne kawai tatsuniyoyi ne ya bayar aka rubuta masa fayyatun lai alaihi bukratan wa asira kuma tunda suka san ko an rubuta baya karantawa yaya aka yi haddace su aka ta yi ana karanta masa ne safe da yamma ana karanta masa ne yana haddacewa kuma ya fito da yawa mutane wannan abu ne hankali ba zai dauka ba kuma sun ce su azzalimai kafiran nan suka ce in tattabi'una illa rajulan masura wato mai sihiri ne kawai suke bi to suka ci gaba da kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kawo suka suka ce ma li hadar rasuli wani irin wannan manzo ne wani irin manzo ne manzon Allah wani irin manzon Allah ne wannan ya kulu da ma yanci shi da fayaki yana cin abinci kamar mutane amma manzon Allah ne wayan kifi da sage yana zuwa kasuwa sai da sayarwa kamar mutane amma wai manzon Allah ne laula an yi malakun sai kuna ma hu nazira idan daga Allah yake me sai sa Allah ba zai hada shi da wani mala'ika ba ya zo yana nuna shi yace kun ga manzon Allah in ji Allah kun ga manzon Allah in ji Allah mala'ika zai yana nuna shi in ka san babban ma'aikacin gwamnati duk inda zafi je da yakan je da yan sanda yakan je da wani lokacin abin ya je ma yakan je ma da motar soja don a san dai ba wasa wai don menene Allah bai haɗo shi da mala'ika wanda ya kun ma huna zira ya zina gargadar da masa gafi manzon Allah nan gafi manzon Allah nan wai me yasa ba yi haka ba Allah zai bada wannan amsa duk abin da suka faɗi na Allah zai bi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ba mu amsa mu gaya musu can dai da yace da suka ce a shi wannan alqur'ani mutane ne suke koya masa suke yasa suke rubuta masa Allah ce a'a wannan alqur'ani qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima wanda ya san asirin sama da ƙasa da ko ina da ko ina mai gafara din nan shine ya saukar da wannan alqur'ani ba a sadi lawali na bane to zai bi hankali hankali yana bada amsa ya kulu da yana cin abinci wayan kifi da suwaki kuma yana zuwa kasuwa saye da sayarwa me yasa ba haɗo shi da mala'ika ba ne kuna ma hu naziran dai ya zama yana gargadi tare da shi ai nan can baya an baiwa annabi hakuri an ce duk abin da aka faɗa maka an faɗa wa annaba ‘yan uwanka irinsa saboda haka ni na aike ku ni kuma na ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni ma ta'maluna alim ya ku manzanni na gaba ɗaya na ce ku ci abinci ku aikata aiki mai kyau ni na san abin da kuke ciki ni na san abin da kuke aikatawa in wani ya ce ƙarya kuke yi ma ni da na aiko ku na san ba ƙarya kuke yi ba
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وي idan ba haɗa shi da mala'ika ya zo ya gaya mana ba ga yana cin abinci yana zuwa kasuwa kuma ba haɗa shi da mala'ika ya zo ya gaya mana ba to me zai sa ba za a jefo masa wata taska ta dukiya ba a turo masa wata zinariya mai yawa saboda muna ganin in gwamnati ta samai da mutum babban ma'aikaci ai takan bashi albashi mai yawa ba sai ya je kasuwa ya sayar da sayarwa ba me yasa ba a bashi dukiya mai yawa ba tunda yake shi manzon Allah ne aw takun lahu jannatun ko kuma ya zama yana da wata babbar gona wanda rani da damana in ka shiga zaka samu abinci da abin sayarwa a cikin gonar a matsayinsa na manzon Allah me yasa ba a yi masa ɗayan wannan ba ba a raba shi da cin abinci ba ba a hana shi zuwa kasuwa sayar da sayarwa ba ba hada shi da mala'ika wanda zai gargadi mutane ba ko ba shi dukiya ta wadatar da shi a ga lalle ya fi kowa dukiya san da shi da gaskiya shi na Allah ne ko ba shi wata babbar gona wanda komai da komai na cikin gonar ba sai da zai kazano wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura wato ubangiji yace kai wannan sun isa azzalimai sun isa azzalimai Allah ya aiki manzonsa a zo ana wa ya aiki manzonsa da littafin da alqur'ani a zo ana ana yankewa manzon ana yankewa qur'ani ana ce shi irin sihirun kadhibun jununun duk ba abin da ba faɗa ba wannan akwai azzalumai wato ubangiji bai ce wa qalu ba anan sai ya ce wa qala sun ce ba a sai ce wa qala zalimuna sai wannan azzalumai saboda azage su da wannan irin sifa ta su aka bayyana wad'ul wad'ul zahir mawdal muzmari wa qala zalimuna wayannan azzalumai kafirai in tattabi sun ce in tattabi'una ba wanda kuke bi ku wanda kuka bi kuka bi shi din nan to illa rajulan maskuran ku sani wato mutum ne wanda aka yi masa sihiri aka ɗauke masa hankalinsa yake mutane sihiri shi kuke bi ba manzon Allah ba suna gaya wa sahabbai haka انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا يا رسول الله kai hakuri ka ji da irin misalai da suke buga maka cewa wannan abu ƙarya ne iskun iftarehu wa anun walihi qaumun akharun ƙarya ce mutane suka haɗu suka taru suke taimaka masa yake wannan yana sa suna rubuta masa kuma suna karanta masa dare da rana kuma sun ce wannan abu sihiri ne wannan abu da gaskiya da an haɗo ka da mala'ika wannan abu da gaskiya da an baka dukiya mai yawa wannan abu da gaskiya ne da an baka gona wanda ba ta karewa ka ji da irin misalai da suke buga maka ya rasulullahi in tattabi'una in tattabi'una illa rajulan mashura duk wanda ya bi ka ya san fa ba annabin Allah yake bi wani mai sihiri ne kawai yake bi ka ji yadda suke buga maka misali unzur kayfa darabu lakal amsal waɗannan mutane fadallu haƙiƙa sun ɓace fala yastabi'una sabila ba za su iya gano hanyar gaskiya su zo su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su bi alqur'ani ba kamar yadda ka san ana yi wa annabawa haka a ture musu abin da Allah ya dora ya ba su din to haka ma ake turewa magadan su waliyai abubuwan da Allah ya ba su da wali ne da kaza bai zama kaza ba da wali ne da to wali ba mutum bane annabi ma mutum ne yana cin abinci yana zuwa kasuwa amma ya fi dukkan mutane ya fi dukkan halitta inda annabi Muhammadu ne annabi an yarda mutum ne amma dole sai ka kulle a zuciyarka ka faɗa da bakin kai manzon Allah ne fiye yin dukkan halitta gaba ɗaya amma ka ce mutum ne kamar kowa kai shiru to ka zama kafiri domin kafirai su ce ma anta illa basharu misluna ai kai mutum ne kai ba kowa bane mutum ne dan uwanmu to an yarda mutum ne tunda ba Allah bane kuma ba mala'ika bane yafi karfin mala'iku ka kulle a zuciyarka annabi Muhammadu mutum ne amma yafi dukkan halitta daraja yafi dukkan halitta kusaci da Allah dole ka kulle wannan amma in ka faɗi waɗansu abubuwa ka kamanta shi da mutane kurun kai shiru to sai a tambaye ka in mutum ne kamar kowa zaɓo mana wani sunan mutum a haɗa shi a cikin kiran sallah Muhammadu kuma a sa sunansa a cikin iqama kamar yadda ake wani Muhammadu a sa sunansa cikin tahiya kamar yadda ake wani Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan wani ya zo ya musulunta ya faɗi la ilaha illallah ka zaɓo wani babban suna mu haɗa da la ilaha illallah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kai kanka ka san annabi Muhammad mutum ne amma ba kaman mutane ba wane mutane wane ma mala'iku balle mutane sallallahu alaihi wa sallam kaji irin misalai da suke buga maka unzur kayfa darabu laka al-amsal fadallu anna mutane fa sun bata fala yastati'una sabila ba za su iya gane hanya ba تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي إن شاء جعل لك جنات تجري من تحتها الأنهار تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا duk abubuwan da suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi su cewa a haɗa shi da mala'iku mana ba haɗa shi da mala'ikun ba ne? Jibrilu sau nawa yana zuwa wajensa sau da yawa sau da yawa fiye da dubu ɗari ya zo wajensa sallallahu alaihi sallama kuma cewa me yasa ba ba shi kuɗi mai yawa ba don a san dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kowace shekara ka lissafa kuɗin da ake kashewa na haji na kowace daular duniya don zuwa makka ko nawa take kashewa a kowace shekara kuɗin da ake biya jirgin sama da na ma'aikata da wanda ake biya kuɗin masaukai da kuma kuɗin da ake kashewa zuwa umra yanzu banan nan muna da gwamnoni da yawa sun tafi umra da ministoci da yawa sun tafi umra kuma kowannen su kuɗi zai tafi da su da yawa duk waɗannan kuɗaɗe da alhazai suke kashewa da kuɗaɗen da masu umra suke kashewa amsa kiran wane ne suke zuwa wajen wane ne suke zuwa wajen Allah wajen annabi ta sai kenan da za a tara kuɗin da za a kashe akan haji da umra na duniya na shekara ɗaya a nuna wa kafirai hakika sun san akwai kanzun anan akwai taska mai yawa kuɗi na shekara ɗaya kawai na duk duniya wanda ake kashewa don haji na hawan jirgin sama ne na masaukayya ne na menene da kudaden umra a tara su tsubi guda a ce ga kudin da aka ce dan annabi Muhammadu a shekara ɗaya tak yaya kudin suke ko ko da saboda wa aka yi su saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ne in kace saboda Allah ne gaskiya ne saboda amma waye kira ka wajen Allah din waye jagoran ka wajen Allah din annabi Muhammadu a kenan domin su ake kashe wannan kuɗi tun ma tun da wuri ba a yadda ma kafi ya je wurin ba balle a ce aiki ma da kuɗin sa a ciki ko kafi ya zo maka to ba ce ma kafiri ya je musulmi kawai mutum annabi aka ce yake to ka gani ubangiji tabaraka ta'ala yayi masa abin da suke cewa ba a yi ba din انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقال تبارك الذي شاجل خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار yanzu gonakin da musulmi suke da su a duniya gadinoni manya-manyan gonaki in dai mallakan musulmi ne musulmin nawa ne ne na annabi Muhammadu ne gonarsa ta wane ne ta annabi wasan iyakan gonakin manzon Allah yanzu a duniya manya-manyan gonaki na musulmi musulmi ko na annabi ne gonan mata ta ce inna Allah hakkara min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna duk abin da yake na hannun musulmi na annabi Muhammad ne Allah ya riga ya sayi musulmin da ransa da kayansa duka an miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi musulmi yana jiran biya kawai ta hannun annabi shine aljanna inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna tabaraka alladhi ja'ala khayra min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaqallaka qusura da Allah ya ga dama tun daga nan duniya da yayi maka wasu irin gonaki na aljanna ba ma irin na duniya ba da yayi maka gidaje irin na aljanna a kawo su nan duniya a gani kamar yadda masu masu masu kamar yadda masu gini masu yin babban gini sukan ɗauki hoton ginin su sa a cikin wata kamar ginin ne a ciki ga in ya ƙare ga yadda zai zama to da sai Allah ya ɗauko ɗan kaɗan gwargwadon wanda zai zai iya zama a nan duniya na aljanna ne a kawo a nan duniya ajiye maka da Allah ya ga dama da yayi haka bai yi ba khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-haru wa yatallaka qusura da sai ya maka manya manyan gidaje irin na fadan aljanna ya kawo maka su a nan duniya kowa ya gani amma bai yi haka ba domin da ya yi haka da Allah ya kawo irin waɗannan abubuwa ya dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musulmi ne za su jibinci al'amari in musulmi sun jibinci al'amarin to shikenan dukkan alheri ya koma cikin musulunci kenan duniya da lahira to hikima ba ta yi ba kenan walau la an yakuna nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfur bir rahman li buyutin suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa li buyutihim abwaban wa surran 'alayha tashawwa zukhrufa wa in kullu dhalika la ba'ata al dunya ai abin da ya dace ma da kafirai ne ya kamata a yi musu gata a duniya tunda yan kwana kaɗan za su yi zango ne musulmi kuma su sha wahala su je lahira su shiga aljanna su to amma in an yi haka kuma sai duk musulmi su koma cikin kafirci shi da komi na Allah yanzu yana hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin komi na sai ya ce ya faɗa mana cikin suratul arafi ko ya ce mana komi duk abin da ya kawo na jin daɗi na duniya ai dama na mumine ne don annabi aka kawo ko da yake al'ayar khalisatun yawmal qiyama yace qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi qul hiya lil ladzina amanu duk abin jin daɗi mulki lafiya dukiya jin daɗi da ma an yi don don musulmi ne tun daga duniya har lahira to amma in ya bi haka to kafirai sai su koma cikin musulunci to Allah ko ya riga ya rubuta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri ba zai canja ba ya rubuta waɗansu can wuta ne waɗansu can aljanna to da Allah ya ga dama sai ya maka haka amma in ya maka haka duk lamari sai koma hannun musulmi sai ya zama kafirai babu su kenan to wuta kuma tana kuka kenan an mata alƙawari za a bata yan wuta bata samu ba بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وآتنا لمن كذب بالساعة سعيرا ba ma iyakan abin da suka yi kenan ba da abin da suka faɗi kenan ba ai sun ce ma tashin duniya a mutu a tashi din ma ƙarya ne wa qalu idza kunna idza mun rufata inna lam usuna khalqan jadida yanzu bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa wai za a saki tashin mu sababbin mutane bal ai sun faɗi wannan ma bal kazzabu bis sa'a sun ƙaryata ma tashin duniya ko da yake wa atan nari man kazzabu bis sa'ati sa'ira kuma duk wanda ya ƙaryata tashin duniya ƙaryatawansa tashin duniya shi ya jawo ƙaryata annabi Muhammadu kareta annabi Muhammad shi ya jawo kareta alqur'ani kareta alqur'ani shi ya jawo kareta musuluncin gaba daya kareta musulunci shi ya jawo shiga wuta wa atanna Allah ya ce wa atanna mun riga mun yi tattali mun shirya liman ka zo bisa ta sa'ira duk wanda ya kareta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da musulunci da tashin kiyama to mun shirya masa mun shirya masa wata irin wuta mai tsananin horuwa sa'ira Allah ya yi إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا idan an tashe su ranar tashin kiyama ga tashin kiyama dai ya zama gaskiya sai a kawo wuta a daure a filin kiyama a daure za a kawo ta mala'iku suna rike da ita a daure tana neman maza maza a bata waɗannan masu ƙaryata masu ƙaryata manzannin na a bata su a bata su idza ra'atu min makanin ba'idin idan an jawo ta ta hange su tun daga nesa wato sami'u laha talayyuzan wa zafira sai su rika ji a jika talayyuzan lalle ga fishi nan tare da ita wa zafiran ga wani irin kugi ruri da take yi kana ganin dai gobara in ta tashi yadda wuta take a gabanka yar wuta yar karama ma kenan balle waccar wuta tagayyus wa zafiran ga wani irin ruri tana neman ta fauce su tun ba shi sabi ba وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura idan ko har lokacin jefa su a cikin wuta din yayi an jefa su a cikin wutar muqarranina suna daure da junan su man yashi an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda yaki musulunci babban kenan ko kuma a'a ya yarda da musulunci amma bai yarda da zikiri ba ya ya yarda da musulunci amma bai yarda da zikiri ba wato ya yarda da annaba bai yarda da waliyai ba kenan to nuqayyid lahu shaytanan sai mu hada shi da shaytan fa huwa lahu qarin shine abun abun gwama wasa daure su tare a duniya tare suke yawo a lahira ma sai mu jefa su tare muqarranina suna daure da juna da auna lika subura sai su ta wani irin kugi wato kukan wayyo wayyo shine suburan da ya subura ya subura ya hasrata ya hasrata kamar yadda Hausa suke ce wayyo shiga uku wayyo shiga uku irin wannan kenan sai ta kuka kukan da ba shi da amfani da au suna kiran suburan wato halaka suna kiran halaka wayyo halakar su ta tabbata gare su لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا wad'u suburan kasira in sun shiga ciki suna kuka din suna karaji suna ce wayyo halakar su wayyo halakar su sai mala'ik Allah ga mala'iku su gaya musu la tad'u al-yawma suburan wahidan yau ba halaka ɗaya za ku kira ba wad'u ku kira su buran kasiran halaka da yawa ku ta kuka ku ta ƙara ba iyaka ko ba za a ji tausayin ku a fidda ku ba wad'u ku kira su buran halaka kasiran mai yawa ba wayyo na shiga uku sau ɗaya ba wayyo na shiga uku na wayyo a'a ba sau ɗaya ba ku ta yi da yawa ba fita قل ذلك خير أم جنة التي قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقين يتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل يا رسول الله gaya wa mutanen makka da mutanen duk duniya ga baki ɗaya magana yadda take a zamaninka a makka a madina haka take a kowane gari fa a kowane wuri kai ne manzon wannan duniya har tashin kiyama kace ka tambayi mutane shin a ƙaryata annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a ce ƙarya ne manzancinsa ba gaskiya bane a ƙaryata alƙur'anin sa ce ƙarya ne ƙur'anin nan ba gaskiya bane shine ya shirya abinsa a ƙaryata dukkan mu'jizozi na musulunci a ce ƙarya ne a ƙi shiga ana suka wannan babba kenan na biyu kuma ko ko a'a ba annabin ne za a ƙaryata da alƙur'anin sa ba a ƙaryata magadansa waliyai da zikirin su a je lahira a shiga wuta ai ta kugi ai ta kugi a ce a'a ai kugi dan kaɗan ba zai yi ba sai kun yi da yawa a duniya an ce muku wazkurullahi kasiran ai kuka yi to kuka ku ta kugin nan ba iyaka Allah ce to kun ji shin azalika khairun mutum ya karyata Allah ya karyata annabi ya karyata qur'ani ya karyata musulunci ya je lahira ya shiga wuta shi ya bi ko ko ya gaskata Allah ya gaskata annabi ya gaskata alqur'ani ya gaskata musulunci ya shiga aljanna shi ya fi a a nabiyun nan shi ya fi to kowa ana magana da shi yanzu ubangiji yana kira dukkan mutanen duniya a qur'ani yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane gabaki ɗaya ku zo ku bi Allah ubangijinku ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hannun alqur'ani ku shiga musulunci Allah nan fa wanda yayi ku iyaye da kakanni yayi sama yayi kasa ya saukar da ruwa ya tsirar da abinci ya bada lafiya ya bada komai shine ake kiran ku ku zo ku bauta masa ku daina bautan dodon banza in kun ce kuna bautan gargajiya ne in ku kun ce ai dama mun muna da addini a kira marasa addini mu da muna da addini marasa addini ake kira to haka ne ko يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا بعضا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ما عدا الله كنا دا الدين كنا دا للتافي كو للتافي النبي موسى كو للتافي النبي عيسى ما عدا الله دا ما إرنكم كي نيما أكي مغانا دا جاهلي masu tsafi balle malaman da suka san Allah suka san annaba da manzanci to ku zo mu koma karkashin kalman nan da kuka sani la ilaha illallah din nan ku ko mu je wajen an idan an kawo sababbin kuɗi kam masu naira ashirin masu naira goma aka nemo aka ce ku zo su canji balle masu miliyoyi ku zo ai ku kam irin kuma ake nema wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zo ku ne farkon kafirai da wannan annabi da wannan alqur'ani da wannan addini to yanzu da duk wanda bai yarda ya shiga musulunci ba hakika ran da zai mutu zai yi mamaki duk abin da yake zato ba zai gani ba kamar dai mutum ya aje tsofin kuɗi an yi an yi ya canjar yaƙi canjarwa kamar kuɗin da suka wuce kamar shekara ashirin da biyar da suka wuce ya an yi yaƙi canjarwa ina rike da da akwatuna akwatuna ya ajiye sai ran da ya shawara ce kai zaman kuɗin na a gida yayi yawa an ce barayi suna fasa gidaje suna ɗauka a min kuɗin nan na banki to in an kai kuɗin banki fa nan ne zai gane ba kuɗi bane takardu ne to kowane mutum da yake dogara da wani addini ba musulunci ba sai ran da zai mutu ne a nuna masa a ya ai wannan tsohon addini ne an ai an gaya maka tuntuni wa man yaftan ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda bai karbi musulunci ba ya zo da wani addini lahira Allah ba zai karba masa ba kuma sai an je lahiran ne ake gani saboda haka ai dabara tun ba je lahiran ba a zalika khairun a ƙaryata Allah da annabi da alqur'ani da musulunci a shiga wuta ai ta ihu ba iyaka shi yabi am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun ko kuwa a gaskata Allah a gaskata annabi a gaskata alqur'ani a gaskata musulunci a shiga ayi a samu aljannan dawwama allati wida almuttaqun wanda Allah ya riga ya alkawari tuni zai shigar da masu tsoron Allah cikin wannan aljanna alkawari wanda baya tashi domin iblis ya ce iblis ya mutanen sa alkawari ya idhum wa yamannihim wa ma idhum shaytan illa ghurura والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن صدق من الله قيلا kamar yadda shaidai yake alkawari mutanensa ba tashin kiyama ba hisabi ba ukuba wannan shi duk abin da aka faru ƙarya ne ƙarya Allah to ni kuma ga alkawari na ku yi imani da ni da annabi na duk abin da yazo da shi in ba ku aljanna wannan alkawari ne baya tashi to ko karɓar wannan aljanna shi yafi wanda aka yi alkawari din shi yafi ko ku abi shaidan a shiga wuta shi yafi a abi abi Allah da annabi da alqur'ani da musulunci a shiga aljanna shi yafi am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun kanat lahum jaza'an ita aljannan nan ita za ta zabe musu jaza'an sakamako wa masiran da makoma lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula su masu shiga aljannan nan wanda aka masu alkawarin aljanna Allah ya sa da mu da faralarsa lahum fiha ma yasha'una khalidin khalidina za su dawwama fiha a cikin wannan aljanna lahum fiha ma yasha'una duk abin da suke so za su samu kuma za su dawwama a ciki wannan jumloli lahum fiha ma yasha'una khalidina to an gama dukkan jin dadin aljanna wa duk abin da kake so zaka samu za a yi maka kuma ba za ka fito za ka dawwama har abada to duk abin da ake lissafi da dadin aljanna wannan ya isa wannan ya ya ya hada shi duk kamar yadda azabar wuta babu kamar wahila bainahum wa bain ma yashtahuna duk abin da suke so Allah ya raba su da shi yan wuta duk abin da suke so Allah ya raba su da shi yan aljanna duk abin da suke so Allah ya hada su da shi kuma za su dauma a ciki lahum fiha ma yashauna khalidin kana ala rabbika wa'adan mas'ula wannan alƙawari ne wanda Allah ya dauka wa kansa abin tambaya ne kamar yadda yace in an dauki alƙawari a tambaya to shi ma ya dauki alƙawari rabbana wa atina ma wa atina ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah Allah ka bamu alƙawarin da kai mana harshen manzannin ka kada kunyatar da mu kana ala rabbika wa'adan alƙawari ne mas'ulan abin tambaya ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل sai ranar da muka tashe su ne a lahira kowa akwai abin da ya bi yake Allah kowa akwai abin da ya bi yake Allah wa yau mana ce ran da zamu tashe su ranar lahira wa ma ya'buduna min dunillahi da abubuwan da suka bauta wanda ba Allah ba wanda yake bautar dodo za mu tashe shi mu tayar masa da dodannin dodannin dangin su ya gansu wanda suke bautan a bautan bawan Allah ko annabi Isa suka ce masa Allah ne suka bauta masa ko Uzairu ko mala'iku to bayar musu nasu mu nuna mu nuna su to in mun nuna mu ce wai ka je ka ce wa mutane su mai da kai Allah tare da da da, da mahaifiyarka yace ya ubangiji na wallahi in kun in kuntu qultuhu faqad alimtahu idan na faɗa ma ka sani in na faɗa ma ka sani saboda ladabin annaba bai ce a ni ban faɗa ba ni ban faɗa ba a'a in kuntu qultuhu faqad alimtahu inna in dai ma na faɗa ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik kai ka san abin da yake cikin zuciyata ni ban san abin da yake gare ka ba innaka anta allamul ghuyub sai ce shikenan kai wuce haza yawma yanfa usadiqina sidqun kai gaskiya shikenan kowa a barrantar da mala'iku idan an ce mala'iku a antum adlaltu ibadi haula'i ku ne kuka bar da bayin nan nawa suka bauta muku subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya subhanaka subhanaka bal kanu ya'buduna jinna aktharuhum bihim mu'minun mu mala'iku muna kama da aljannu to aljannu suke bauta suna tsammanin mu suke bautawa saboda haka su suna bauta aljannu ne da yake muna kama da aljannu jikin mu a boye yake to suke bauta aljanna suna tsammanin mu suke bauta bal kanu ya'buduna jinna aktharuhum bihim mu'minun aljannu suke bauta sai ce to ya ma'ashar aljinni qad istaktartum min فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا عباده وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار سيكون شكرا يا يا كوكا بدأ متى يا أبنجي من جداد إن سن جداد إمو sun kira musu mun biya musu bukata mu ko mun ce su yi mana sun yi mana ya to shikenan magana ta kare ku tafi wuta to sai a dawo kan masu dodanni a antum adlaltu ibadi haula'i dodanni ku ne kuka batar da bayin nan nawa abu mudallu sai ko su da kansu sai dodanni ce fa kabe billahi shahidan baina bainakum ma kunna ni ba kunna ni ba gafirin haka ya billahi lambaina bainakum in kuna da kuna ni Allah ka ka fi kowa sani Allah ka fi kowa sani Allah kai ne shaidan wallahi ba mu ce su bauta mana ba Allah ba mu ce su bauta mana ba mu ba mu san abin da suke yi ba to kowanne sai an tsare su a tambayi waɗannan a tambayi waɗannan a antum adlaltu ibadi haula'i am hum dallu sabil ko su da kansu ne suka bace suka bar hanya قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا يا أبنجي كافي كوا سنين أبن ديك تكاني باينك والله باموني وكبد waɗannan ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka akan mu kira kan mu ne alloli a zuwa bauta mana sarki ta tabbata gare ka ya ubangiji mu ba mu yi haka ba ba mu yi haka ba ba kana yan baghi na ai ba bai dace da mu ba an nattakhidha min dunika min wala mu da kanmu a ce muna da wani Allah banda kai mu ma ai ba mu da wani Allah sai kai balle wanda su ce mu allolin su ne kai ne Allah mu kai ne Allah kowa da kowa walakin matatan wa aban kai ne ka ba su jin dadin duniya har suka mance ka suke kame kame kai ne ka ba su jin dadi a duniya suka mance ka suke kame kame bal matatan wa abahum da su da iyayen nasu suke cewa duk abin da muke yin nan mun gada ne wajen iyaye da kakanu to iyayen nasu da kakanunsu duka kai ne ka jiyar da su dadi har suka mance ka suka suka kibin annabawanka suka karyata su suka karyata littafin ka alqur'ani wasu kuma kannan su suke kin waliyanka suke zagin suke zagin zikiri duk kai ne ka jiyar da su dadi ya Allah ubangiji mata da Allah ta su zikira har suka mance alqur'ani suka mance alqur'ani suka mance zikirin Allah suka mance alqur'ani suka mance zikirin Allah azzikiru suna alqur'ani ne idan magana ta koro akan maganan alqur'ani asalin musulunci in ka janci azzikiru to alqur'ani in ku a cikin musulunci ake magana in ka janci zikiru to la ilaha illallah sai da in magana ta koro ana nufin wasu azkarai domin fahiya afdalu wujuhi zikiri fashghal biha al-umra tafuz bi-dhukhri in ka janci zikirin Allah to kowane zikirin Allah zikirin Allah ne amma bai kai la ilaha illallah ba domin alhamdulillah zikirin Allah ne subhanallah zikirin Allah ne la hawla wala quwwata illa billah zikirin Allah ne duk abin da ka faɗa in ka zo zaka musulunta in ka ce subhanallahi muhammadu rasulullah ba za ka karba ba in ka ce la hawla wala quwwata illa billah muhammadu rasulullah ba za ka karba ba duk abin da ka faɗa in ba la ilaha illallah nan ba kuma kana da muhammadu rasulullah ba baka shiga musulunci ba ta saboda haka in a waje da musulunci ne an ce azzikir alqur'ani kenan wa innahu la zikrun laka wa liqaumika in ko cikin musulunci aka ce azzikiru abinda hankalin musulunci zai fara kamawa la ilaha illallah sannan komai ya biyo baya fa hiya afdalu wujuhi zikri hatta nasu zikira har suka manci alqur'ani suka ki alqur'ani suka ki annabinka wajen musulunci kenan wanda ake magana da su farata illa andadan in an dawo kan fala ta duma Allah ahadan kuwa maqamul imani yanta hatta zikra har suka yi zikiri wala rasulullahi illa qalila استعوذ عليهم الشيطان فألزم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا كنت آمنوا كو يا أيها الناس نتبع يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون duk wanda saboda dukiyarsa da matarsa da ƴaƴansa suka hana shi faɗin la ilaha illallah da yawaita la ilaha illallah to wannan yayi asara a cikin musulunci kenan in waje musulunci an kaji zikir alqur'ani kenan hatta nasu zikira har suka mance suka bar azzikra alqur'ani ba su yarda da shi ba ko ko suka manta zikiri in musulmi ne suka yi zikiri saboda shedan ya janye hankalinsu to wa kanu sai suka zama kawo wasu irin mutane buran halakakku masu kiran ya su buran ya su buran فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا Allah ina gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina gaya wa duk duniya gabaki ɗaya ina gaya wa musulmi gaba ɗaya faƙar kazzabukum haƙiƙa kafiran duniya sun ƙaryata ku bima taquluna akan abin da kuke faɗi na cewa Allah gaskiya ne Rasha da China sun ce ƙarya kuke yi Annabi Muhammadu gaskiya ne Alƙur'ani gaskiya ne mutanen yamma Amerika da Ingila da Faransa sun ce ƙarya kuke Allah dai akwai shi amma Muhammadu ba ba manzansa bane kuma Alƙur'ani ba littafinsa bane wato abin da aka Allah gaskiya ne Rasha da China sun ce wannan kam ƙarya ne amma su mutanen yamma Amerika da Ingila da Faransa da kawaye sun ce Allah gaskiya ne amma ne Muhammad ba gaskiya bane su a wurin su faqad kazzabukum bima taquluna to saboda haka kuma wanda suke cikin musulunci su kuma kuke lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zamani zamanin sa ne tun ran da aka aiko shi amma wakilansa cikin zamanin sa waliyai su ne ulama ummati ka anbiya'i bani Isra'ila al'ummata malamanta kaman annabawan bani Isra'ila suke sune jagorori cikin wannan addini to musulmi waɗansu kazzabukum bima taquluna sun karyata ku cikin cewa akwai waliyan Allah din nan suna da ɗariƙu ɗariƙun su sune magada wannan su khalifofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wajen ɗariƙu kamar yadda annabi yake da khalifofi wajen alqur'ani yake da khalifofi wajen wajen tauhidi yake da khalifofi wajen hadisi yake da khalifofi wajen wajen ko mazahib to haka da khalifofi wajen zikirin ma to fa karkar zabu ku mata kuruna idan wani ya ce ƙarya ne ba wata mazhaba qur'ani da sunna kawai wani ya ce ƙarya ne ba wasu waliyai ba wani ya baka izini ka istighfari ba fa karkar zabu ku mata kuruna fa ma yastadiuna sarfan wala nasara kyale su ba ta iya ture muku mummunan abu ba ta iya kawo muku alheri ko suna iyawa Allah fa yana ture mana mummunan abu yana kawo mana alheri ko to mu koma ga Allah din mu rabu da kafirai mu rabu da munkirai da masu zagin waliyai mu koma ga Allah faqad kazzabukum bima taquluna fama yastadi'una sarfan wala nasra wa man yazlim minkum nuzikhu azaban kabira to sai yazo ya hada maganar anan wa man yazlim minkum dukkan ku ku al'umman duniya gaba daya duk wanda yayi zalunci a cikin ku nuzikhu za mu dandana masa azaban kabira wata irin azaba mai girma to anan an soma da manyan an karasa da kanana domin su manyan ba azaban kabira ba a wal zuqan alladhina min azabi ladine dun azabi lakbari su manyan kafirai azaba da kasa su azaba lakbar masu karyata waliye su ne azaban kabira amma masu karyata annabawa sai azaba lakbar aka ce za ba su wa rizqan min azabi ladine dun azabi lakbari masu karyata annabawa kenan to masu zagin waliye da zikiri su ne ake magana da su anan aka ce wa man yazlim minkum nuzikku azaban kabira in ka ce azalimi na shiga aljanna ne ce karami yana shiga ubangiji ya ce a cikin alqur'ani dai a cikin yana cewa ثم أورثنا الكتاب الذين استأذنا من عبادنا فمنه ظالم لنفسه كأي ظالم ومنه مجتهد ومنه سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات أن يدخلونها هد الظالم ذا في الجنة أما كان من الظالم وندك عذابا كبيرا بام عذابا أكبر با عذابا أكبر بذي في الجنة بحر أبدا
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
ومن من كل عذابا كبيرا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لولا أنزل إليه ملك ليأكل الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا يا رسول الله a duk manzannin da muka aiko tun daga Adam har Nuhu har sauran manzanni da ai suna cin abinci suna zuwa kasuwa randa ƴaƴan annabi Shu'aibu suka kawo annabi Musa abinci bayan ya ji yunwa ai ya faɗi cewa haƙiƙa wannan abin da aka kawo mini na bukatu inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wannan abincin haƙiƙa kamu aka mini shi na bukatu zuwa gare shi to annaba ƴan uwanka suna cin abinci suna zuwa kasuwa ba kai ne farkon annabi wanda yake cin abinci yake zuwa kasuwa ba waj'alna ba'dakum li ba'din fitna amma ya rasulullah kai hakuri haka muka ga dama mun mai da waɗansu su zama fitina ga waɗansu annabawa mun mai da kafirai su zama musu fitina su kuma annabawa su zama kafirai fitina kafirai ba su yarda da abinda annabawa suka ce ba annabawa ba su yarda da abinda kafirai suka ce ba kaga fitina tsakanin su haka kuma muka mai da malamai fitina wa jahilai jahilai fitina wa malamai malamai ba su yarda da abinda duk jahilai suke so ba jahilai kuma su yarda da duk abin da malamai suka ce ba kaga tsakanin su fitina haka muka sanya fitina tsakanin sarakuna da talakawa talakawa su yarda da duk abin da sarakuna suka ce ayi ba su ko sarakuna ba su samu cewa talakawa su duk abin da suke so ba haka tsakanin masu kuɗi da matalauta haka tsakanin masu lafiya da marasa lafiya haka tsakanin larabawa da ajamawa kowa yana zagin kowa kowa fitinan kowa ne wajen Allah ba zakum libadin fitina a tasbirun wannan ba da labari da istifhami ma'anansa amari ku yi hakuri haka na ga dama haka ne Allah shine fa'alul lima yuridu haka ya ga dama haka yayi inda ya ga dama walau sha rabbuka la jalan nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama da baka fi ko da al'umma guda ɗaya kawai musulmi tun daga adam har tashin duniya bai ga dama ba yadda ka ganin na haka ya ga dama da kuma ya ga dama sai mai su kafirai ƴan nawa ne ai mutanen duniya ba su ga cikin cokali ba a ga irin dubban dubban dubban mala'iku da Allah yake da su ba mai sabansa ko guda ɗaya dubban biliyoyi ba mai sabon sa ko guda don ɗan mutane cikin cokali sun sami sai me masu masa ibada ma mai suka kara masa balle masu kafirce masa ta haka ya ga dama haka yayi haka ya ga dama haka yayi wa arsalna qablaka min al-mursalina illa inna la yakun ta'amun shadid al-waqt wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun ku yaquli wa kana rabbuka basira Allah yana gani
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا har yanzu dai sun ci gaba da yin magana allazina la yarjuna liqa'ana kafirai kenan kamar yadda yake ƙara zalimuna nan ma wa qalu din ne kafiran ne suke har yanzu ai sun ce wa qala allazina la yarjuna liqa'ana kafiran nan da ba sa kaunan saduwa da Allah sun ce laula unzila alaina almala'ikatu in abun gaskiya ne mala'iku su rako shi mana shi annabi Muhammadu Allah na ta'a hal yanzuruna illa an tatihum an yatimullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika wato suna jiran ne kai suka ce auna rabbana gaba ɗaya ma Allah da kansa ya zo ya gaya mana shi ya aiko shi Allah ce a'a haka ai ganin mala'ika ba abin jin daɗi bane wajen kafiri mala'ika ba wanda ba zai ga mala'ika ba da zai mutu da kafiri da musulmi kowa ba zai mutu ba sai ya ga mala'ika mutumin kirki za su zo masa ne su yi masa albishir mutumin banza ku za su zo da kayan ban tsoro ne su nuna masa abubuwan da ya aikata da abubuwan da ya faɗi ran da musulmi zai mutu mutumin kirki kare da ubangiji ce innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ملائكة za su su cikin kyawawan fiskoki kyawawan kaya kyawawan yanayi su da musu albishir kai albishirinka zaka mutu amma karka ji tsoro albishirinka zaka mutu amma karka bakin ciki mun zo ne mu maka albishir zaka samu aljanna zaka samu kaza kaza kaza kaza a jawo hankali da duk gaba ke da koma wajen Allah wato yana fata ma wai lokacin da aka bashi lokaci kaza zai mutu ne sai ka kawo lokacin ma yayi nisa saboda an kwadaitar da shi kamar dai mutum ya shiga zabe ko na gwamna ko na shugaban kasa shi labari an ce ya ci to yana ɗauki ran da za a handin over ya shiga gidan gwamnati to haka in an zo mala'iku sun bashi albishir albishir din nan to hankalin zai koma ga Allah shi ko wannan ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسرة أخرجوا أنفسكم أيام تجزون عذاب الهون كما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم ولا تستكبرون ملائكة cikin kayan ban tsoro su ta bashi tsoro kuma da gaske suke ba wai ba wai suna suna burgarsa bane da gaske suke yi yau ka kade duk abin da ya kare da yau sai ka ganshi to wannan na farkon nan sai yana son gamuwa da Allah man ahabba liqa Allah ya habba Allah liqa'ahu wannan ko yana jin tsoron mutuwar gata kuma ba dama sai ya mutu din to baya son ya gamu da Allah man kare liqa Allah ya kare Allah liqa'ahu saboda haka Allah yake cewa a wani hadisul kursi ko manzo Allah yana cewa man ahabba liqa Allah duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah yana neman gamuwa da shi duk wanda yake kin gamuwa da Allah Allah ma yana kin gamuwa da shi nan Allah yake cewa qala allazina yarjun liqa'ana masu mugun aiki kafirai wanda ba sa kaunan za mu sadu kyakkyawar saduwa suka ce laula unzila alaina almalaikatu me yasa ba a saukar mana da mala'iku ba su zo su gaya mana kai din nan annabi ne Allah ce kai wawaye قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ku mala'iku ne za a aiko muku mala'iku aiko mutane ne shi za aka aiko muku mutum za ku fahimci maganar mala'ika ne daga ganin mala'ika tsoro kai sai sai ya kashe ku ku mala'iku ne za a aiko muku mala'iku auna rai rabbana suka ce kai gaba ɗaya ma muna so mu ga Allah da kansa a'udhu billahi Allah ya ba annabi hakuri duk wannan magana mutanen bani Isra'il sun gaya Musa sun gaya Musa lan numina ka ta da Allah jaharatan kai hakuri bani isa sun gaya wa annabi Musa ce ba za su yadda su yi imani sai dai ya nuna musu Allah gaba da gaba aula ya rabbana laqad istakbaru fi anfusihim tab wannan lalle sun sa girma a zuciyarsu Allah da mala'iku ka gansu lalle wannan akwai babban babban babban magana sun da babban abu aula ya rabbana laqad istakbaru hakika sun sun sa girman kai fi anfusihim cikin zuciyarsu watau sun yi shishigi utuwan kabira sun yi daga kai utuwan kabira wani irin daga kai mai girma mutum ne yace wai sai ya ga Allah sai ya ga mala'iku tukun yadda da abinda Allah yace kai wa'annan sun nuna girman Allah sun nuna girman kansu da shishigi da daga kai يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين wa yaquluna hijran mahjura hakika za su ga mala'iku musulmi ma za su ga mala'iku amma wajen musulmi za su zo ne su yi musu albishir amma su irin waɗannan kafirai da muke maganar sun nan yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'ikun la bushire babu wani abin murna ba albishir yau mai izinin nan kam lil mujrimin ga waɗannan miyagu sai aka kawo kalman mujrimin ba ce kafiri na ba ina tsammani muna tare ana iya ana iya gaya wa kafiri mujrim domin shine mujrim na gaskiya kuma ana iya ana gaya musulmi wanda ya koyi halinsa mujrim shi mujrim ne amma ba cikakken mujrim bane musulmi ne wanda ya saba wa Allah to haka yake fasiki akwai kafiri akwai fasiki wanda ba kafiri ba akwai azzalimi kafiri akwai azzalimi wanda ba kafiri ba to aka ce la bushre yawma idhil lil mujrimin ganin mala'iku ai ba abun murna bane rannan lil mujrimin ga miyagun mutane masu karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi da masu karyata waliyai masu gaba da su da abin da suke nuna wa mutane shine zikirin Allah su muallimul khairi ne su masu koya mutane alheri ne waliyai suna koya mutane istighfari alheri ne suna koya musu salatin annabi alheri ne suna koya musu la ilaha illallah alheri ne man sanna sunnatan hasanatan falau ajru amaliha wa ajru man amila biha ila yawmiddin su suna koyar da alheri ne masu koya zagin waliyai zagin iyaye zagin musulmi kawai suna koyar da sharri ne man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmiddin ubangiji ya ce da suka ce aunare rabbana wa garista gurbe musim wa ta utuwan kabira yau mai raunar mala'ikata ran da za su ga mala'ikun fa la bushire babu murna ba farin ciki ba albishir yau mai a wannan rana lil mujrimina a wurin miyagu amma fa innal ladina qalu rabbuna allah sun mastaqamu suka akwai bushara a wurin su la bushire mazil mujrim wa yaqulu da hijran mahjura wato in sun ga mala'iku a cikin kayan duka cikin muguwar kama sai suka ce hijiran mahajura hijiran mahajura wato balarabe in ya ga in ya ga abin da baya so sai ce Allah kiyaye Allah kiyaye hijiran mahajura hijiran wai Allah ya tsari Allah mana tsari Allah mana tsari Allah mana tsari shine hijir Allah mana tsari Allah mana tsari nan hijiran mahajura za su ce
bayan gaisuwa da fatan alheri ina fata malam zai mun bayani akan wannan tambaya tawa ya halatta wanda yake itikafi ya fita zuwa rihabar masallaci har ya wuce waje don wata bukata tasa mai itikafi idan ya shiga itikafi ba shi da sauran wani abin da zai yi a waje sai dai bayan gari da fitsari dole ya fita ya je ya yi sai ya sake alwala ya dawo masallaci in ba shi da mai kawo masa abinci ya fita ya sai abinci ya dawo ya ci amma ba abin da zai ko jana'izar uwarsa in dai ubansa ya riga ya mutu ko jana'izar uwarsa ba zai je ba sai dai in ubansa yana da rai uwarsa ta mutu to zai je jana'izar uwarsa yana itikafi saboda kada uban ya tsine masa wani irin ibada kake uwarka ta mutu kace ba za ka mutu kai mata sallah amma in ubansa ya riga ya mutu yana cikin itira uwarsa ta mutu ba zai je jana'iza ba sai tambaya ta biyu mai itikafi ya iya shiga da rediyo cikin masallaci a yanke shi da duniya gaba ɗaya ma matansa ba an hana masa balle rediyo abin duniya
zuwa gare ka bayan gaisuwa ta da fatan alheri ni dai ma'aikacin gwamnati ne to kuma ina aiki ne a shashin kuɗi masu biyan albashi to akwai abokin aiki na yakan so mu haɗa baki don mu ƙara sunan ma'aikata kar ku haɗa baki ku ƙara sunan ma'aikata zalunci ne wani yanzu minku nuzi ba zaban kabira
da ya ce kusan ina karɓa amma wai na sadaka da shi ina laita ha lam tazni wa lam tasaddaq wata mace tana jin falalan wata mace tana jin falalan sadaka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da kuɗi to sai ta riga zuwa tana zina tana yin sadaka da kuɗin da manzon manzon Allah ji labari ai saboda ta ji falalan sadaka ne annabi ce laita ha lam tazni wa lam tasaddaq ina ma da ba ta yi zina ta yi sadaka ba kar ta yi zina kar ta yi sadaka tunda ba ta da kuɗi ni dan kasuwa ne Mhm.
ina sayar da abu sai wani ya zo wuri na saye is- bai samu ba ya kare nace to bari in je in samo masa sai da je wajen makauci na na sayo abin a naira goma na zo na ce masa naira goma sha biyar ya wannan naira biyar din a idan ya saro ne daga wajen makwabcin nasa ko ko bani in je in sayar in na samu riba na wani in yazo ya sayar masa naira goma sha ɗaya ko sha biyar din babu laifi ya sa ya ci riba ne zuwa gare ka bayan amma gaisuwa yace haka na sayo maka yayi ƙarya zuwa gare ka bayan gaisuwa ta da fatan alheri muna fatan Allah ya kara maka lafiya bayan haka ni dai a bara ba ni da kuɗi to sai a bana Allah ya bani kuɗin kuma ana bi na bashi na cire na biya har yanzu akwai saur- nisa- sun kai nisabi to ah, sai ka fidda zakka ya ce to lallai ne sai a Lallai wannan sai ya fidda zakka.
a wannan watan ne ko ko kowane wata a duk watan da ya zaba musamman watan da ya samu kuɗin in ya je wayo alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Amin.
muna muna sa mutane za mu ɗaura littafi mu dai ranar alhamis insha Allah muna kiran jama'a kowa da kowa a zuwa karrama alqur'ani a mutu za su koya a zuwa karrama alqur'ani a zuwa karrama addini a karrama samu addu'a a zuwa taro a zuwa musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu addini Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu zauna lafiya masu taimako musulunci Allah ya taimake su masu karɓar musulunci Allah ya karfafe su Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya karfafe musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya gamu iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah ya saka shi mu da alheri masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق لك والهدينا صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين